Waƙa ta biyar, Bismillahirrahmanirrahim. Wanda ke da uwa a zaune, ko uba nasa in ya gane, shi riƙe su da tausayi ne, ci da su kuma wajibi ne da tufafi ba da sun rasa ba. Gaisuwa kuma karshi yanke, gunsa har raini shi narke, tausayinsu idan ka take. ka riƙe haka sai ka warke a zaman ka ba za ka cutuwa ba. To da rausa san jawabi, wanda ke haka ran hisabi, ba a ɗauka nai a aibi, ran karantarwar kitabi aikinsa ba yai baƙin ciki ba. To da sauran tambaya ta, magani mai warke cuta, ai ta sha shi ne nagarta. To bare an baka kyauta da ɗaba kurɗinka ka zuba ba. Tambaya ta in iyaye, wanda sun ka zamo na raye, to gari suke ko a ƙauye, so nake kaina ya waye, garkonsu ba zan yi kuskure ba. Hankalinka shina da dama, na gane ka kana da himma, wanda ke tsoron kiyama. hankalinsa shi kan nadama ga abin da yi shi bai sani ba. To ka taro hankalinka, yanzu ne zan gargaɗe ka, tun da dai na ga zuciyarka, ta halarci madawayarka ba ka zaɓi zama a hallaka ba. In uwa ko ko ubanka, ko muguntar ‘yan uwanka, kar ka yarda abokananka. suka tare cikin gidanka su haɗa ku zama da su da gaba. Taimake su ka girmama su, in ruwa kuka sha ka ba su, ba jidali ko kwamusu, hankalin kashi zangare su da yawan jin kansu ba faɗa ba. Sai kyawawan du'a'i, kun kamai sabunta naf'i, ba mafi munin bala'i. gun mutum face du'a'i da suka yi masa ba na shiryuwa ba, inda sun yabi hankalinka, rabbana zai ƙarfafa ka, kun magauta har su ganka, babu mai daraja kamar ka ko da baka ba su jan sulai ba. Addu'ar da suka yi maɗansu, wanda ya tsare taimakonsu, shi a yayin rayuwarsu. sai shiraya arzikinsu da faraga ba da tauyuwa ba, kaga daɗin zuciyarsu, sanda ɗansu ya taimake su, sai shi san falala gare su, rammatewar ɗangana su har a zare ransa bai sani ba. Babu mummunan bala'i, gunsa sai mugun du'a'i, in suka yi masa ɗan jafa'i. ya daɗe neman dawa'i cutar na ƙasansa bai sace ba. Dan da ya zama sun ka yarda, dan halinsa irin na maida, mai iyaye na yi batu da, ɓatarai kalmar shahada ba shi kan same taron zubi ba. Duk ayyuka sai su ɓaci, gummaki kiwon mutunci, shugaba don fasikanci. wanda ke ƙaunar aminci shi tsare girmansa ba na'a ba. Duk mutum ya bi shugabansa, zuciya ɗai shi fasa, don shi sami abin nufinsa, hankalinsa da zuciyarsa in ba saɓo a kai nufi ba. Ba a ƙin Allah ta'ala, don wani nasa sai jihala, shi ka sa shigar da illa. don mafi munin kasala abi Allah ba da tambaya ba. Ba mafi hikimar mutane, sai mafi natsuwa da gane, war iyaye salsala ne, min an ce wajibi ne in ba makiya Ubangiji ba. Ko iyaye kafirai ne, tausasa musu wajibi ne, kin su bin san zuciya ne. san su bi na su hallaka ne in dai ba zaɓi hangura ba. Malaman sufi ta ƙiyai, masu albarkan waliyai, sun jawabi wanda koyai, Katari da batunmu daidai da hadisi ba mu faja'a ba. Zuciya sarkin jiki ne, zahiri kowa ya gane, talakawa runduna ne, na cikin maganar riga ne, runji ba ta kwana lafiya ba. Dole ne su bi hankalinsa, inda ya yi kira su amsa, wanda ya yi hani su fasa, wanda ya ƙima shugabansa ladabi kirkinsa bai yawa ba. Shi ya sa komai ka zuci, a fuska akan fahimci, kyautuwa na sako mugunci, dan talakawan mutunci su biyan sarkinsu ba ba'a ba. Kaji dai maganar iyaye, na faɗa maka dan kawaye, in kana da hali na kirki, kai su da kyau kiyaye shi zamo abada bakai kure ba. Gargaɗi shi na sanafi, na wurin mai jin nida'i, gaskiya horo da mani'i, har shi tsere dukan bala'i in ba shi fito da ƙaddara ba. Gargaɗi shi ba a ƙare, wa da ji sai ya a daure. tattalin kaya farare ya fi kunshe baki ka tare in ba masayansa kai nufi ba. Shehu ya yi maganar zumunci ba abin da ka sa shi ɓaci sai zama da rashin mutunci kulma aura na adalci ‘ya'yansu ba za su kangara ba. Kar ka so auren ƙiyayya ko uwar ya ko amarya. ko an yi shi cikin jiyayya duk abin da akan shirya ƙarshen sa ba a yi baƙin ciki ba. Nemi ‘yar asali ga dangi in ka aura ta banda zagi gun zaman ka idan ka hangi ‘yar shiriri ta da wargi ka kwaɓe ta kwaɓa irin ta babba. Kar ka lura da kyan jikinta zaɓi girman tushiyarta bincike ga halin uwarta. ja'izi ne har ubanta daraja ta su ba abin musu ba. An daɗe ga inda cuta na ciki kyau rufe ta, kar ka auri ɗiyar dagata, bai ishe ta ba ba nagarta ba kan cika kyau a ƙa'iba ba. Wacce ta zama ba a sata, auruwa ba a hana ta, sai a yadda ta sanya kanta. karkace gata gare ta ba kan zauna da lafiya ba. In ji Umar mai halawa, ya halin bora da mowa, ya kashe a cikin ciyarwa, ko zama mai ƙayatarwa da tufa bai san abin nufi ba. Malami ne sai ya amsa, sai ya ce masa karka ƙosa, kowane da wurin nufinsa. shi majidi hankalinsa ko da darajar ta za shi duba. Ba shari'a ne ya nuna, ba gyakin daidai ta kwana. Ba shari'a ne ya nuna, bakin daidai ta kwana. Don halinsu daban-daban na, shi mutum in za ka zauna da irin halinsa za ka lura. Wacce ta fi ɗayar ta kunya, ba ta bin sunna da ƙuya, in ta zam'iya ce ta manya. gashi ta zan mai biyayya ka riƙe ta riƙoɗiya ta babba. Wacce ta zama mai hiyana, ba ta ƙaunar da ya azauna, lafiya ba ta hana na, bare kyauta ta raina ba kan naza zuciyar miji ba. Bariƙon kola a taki, wacce ke zama a ɗaki, ke nufa ko da aiki. wacce ta zama ba a ɗakin ta ba ba ka shiga ka ƙulla gaba. In ka ce bakin kuɗinka, ne riƙo na take gare ka, galibi wata ba ta ɗauka, ƙoƙarin wata na ta harka ba inda ba a yi la'iftika ba. Kowace darajar gidansu, ke riƙon ta irin halinsu, shi kiyayewar zamansu. ɗai su zamsu ba su musu da miji ko ba a kan faɗa ba. Sofa matan nan na sunna sai su tarbi mijin su murna in ya samo ko kaɗan na ba shi in kyauta su raina ko da bai kai kuɗin kitso ba. In kira yayi sai su amsa nan da nan dankar shi ƙosa ba su dai ƙaunar fushinsa Yan gudun satar abinsa ba su kan rage ko abin miya ba. Su fa nemowa amata, ba sa jama kansu cuta, ba su ko mijin suke ta, ba su ɓatawar zumunta ga zama ko ba makwabtaka ba. ɗansu ko ɗan kishiyarsu duk a daddai za su gansu masu rarraba tattalinsu don yawan bin gaskiyarsu ba su kan so ta da hankula ba shi kasa zaɓi ga aure ba a son kowa ya ware in uwa ta harare aure sai shi so maɓari ta shure in dai baka nemi shiryuwa ba kaga watsantsu a mata wanda sun zama ba su gata su ka jama kansu cuta, su fa ne bora a mata ba su kan kula za su lahira ba. Duk mugunta ce halinsu, ƙeƙashewar zuciyarsu, har shi sara ma jikinsu, ba abin da shi ke isarsu in ba ni'imar Ubangiji ba. Hankuri ya gagare su, don baƙantar zuciyarsu, ba su sanyaya hankalinsu. su nufin sabin mazansu su batar ko ba a kan shiri ba. Sai su rarraba ayyukansu, sai su rarraba ‘ya'yakansu, duk su ɓata zamaniyarsu, ko abin da uba ya ba su, sai su raina don halinsu na uwa ba godiya suke ba. Mai gujewa miji ga kwana, don yawan zafin hiyana, zuciyarsu ta ƙara ƙuna. ba su dai a cikin amana ba su zaɓi zama da lafiya ba. Su ka haifar fajirin ɗa, sai shi ya da gida shi faɗa, duniya ko ko shi kurɗa, inda za shi ɓace a fada a biɗar su ba a yi mawafaƙa ba. Ai uwa ke ja ɗanta, hallaka domin halinta, har ya kai shi fagen talauta. har su ja ɗansu sata ba su sama wadatuwa ba. Kaji annabi ya yi zance, don hadisi ne shi kance, inda ɗa ya zamo ɓatacce, gun uwarsa shirin ya kwance ba ta je da natso wajen miji ba. Dan da daɗin zuciya ne, ke shiri a zamo mutane, ko ga aure ma da shi ne, kankatar ta laifuwa ne ba mai rigima a duniya ba. ka sani komai ya ɓaci, tun a farko za shi ɓaci, kyautuwar dukkan hukunci, kyan aure ko zumunci ba a kan yi shi ba cikin shiri ba. Wacce za ta shigo turaka, mumina sai ta yi wanka, don ta dadaɗa zuciyarka, saduwar ko shaƙuwarka ba ta zo da shirin mubaraza ba. Wacce ta yi nufin turaka, har ta sami ruwa ta girka, ta yi haila za ta wanka har zuwa barci a farka ai ba ta yi laifi wajen miji ba saduwar da suka yi alalla har ta ƙare ta yi sallah kar shi sa ta amai kasala kaga mata yanga jimla duk ba su yi saban ubangiji ba dan larura ya wajabta hamzari ya ko halatta ko maza hatta ga mata ko laruran sun yawaita bai zamo saɓon Ubangiji ba. Masu laifi masu waƙa za su tashi dare ya miƙa, har miji ya taho ya leƙa, har su ce sun fara saƙa ba su san lotan da zai gama ba. Wasu kan jira kira su ƙyale, kar su tashi su ɓata lalle. wacce ke haka gobe dole lahira ta yi gwale-gwale ba ta san laifinta yayyawa ba wanda ke haka ba su girma duniya balle kiyama to bare mata mai husuma wacce ba ta barin zalama ba ta bar satar abin miji ba wasu domin nuna iko ba su son su fito su tako gun miji ya taho ya aiko kan ta je masa yayi saƙo kan ta je masa ya yi soko ba su kan da mai muwafaƙa ba. Ran da duk ta bi karɓe aiki, ba ta ƙaunar leƙa ɗaki, mai gida wai ta yi girki, su akan kora a tafkin rahama ba su sami arzuƙa ba. Kaga mata yan tafarki, masu ƙaunar zaga ɗaki, sun fi jin sha'awar kilaki, Masu yin aure na kirki ba su damu da za su lahira ba. Tattalinsu su kama ɗaki, ga fitilla ta yi sitati, galilin ba ta ɗaura malti, gaskiya ranar wafati ba za ta cika da arzika ba. Wasu don san zuciya ne, sun ƙi sunna don mutane, tattalinsu zuwa biki ne, gashi dai shanin ta gane bai bar su zama da lafiya ba. Sai su mai da mijinsu banza, don kiran waina da kaza, lahira su faɗa lazza, gargaɗin malan Yahuza bambance abin da ya faɗi ba. Zai aka yi su wuta su ƙone, jijiya na masu ƙone. za a sake mayar da su ne, ya batun ran laraba ne Malam Mahamudu bai mace ba. Za mu tambihi ka gane, tukunansu da za su ƙone, duk akan mamai da shi ne, damfasin sabo da shi ne, sannan garansu bai fice ba. Kaga tsinannu a mata, wanda ba su barin zumunta, don yawan zafin mugunta. ba ta san ɗan kishiyarta na ta ɗan bata bar su sun sake ba, har ta saga ba tsakani, mai halin nan kai yaƙini, laifukanta suna da muni, inda za ta zama sukuni a gare ta ba za shi samuwa ba. Kaga mai ƙin ɗan uwansa, ɗan ƙarancin arzikinsa, ba shi ma ƙaunar su gaisa, don yawan munin halinsa ba zai katari da gafara ba. bin iyaye wajibi ne, shi zumunci wajibi ne, wanda ba su kula da su ne, karnuka da za ka gane ba su karrabu da sun faɗa ba. Arziki ma kasomiya ce, wanda ya soma ya dace, ya riƙa tokar kashi zance, shi ɗagawa harshe mance, sarki mai ba shi bai wuce ba. Dan wada a waƙisan zumunci, suka sanya zama a ɓaci, ba su ƙaunar mai talauci, wanda ya yi haka ya yi butulci bai san manufar Ubangiji ba. Ya sani ko nasa samu, ya gama shi da cin haramu, masu tunƙaho da samu, gobe ranar taruwarmu girman su ba za shi tabbata ba. Rabbana shi ke da girma, shi ka kyautawar makoma, in ka san haka kai ta himma. ɗan uwa ka karanta homa da abin da ba za shi dawwama ba. Wa yake ƙara na samu, ka ga ya komo hamumu, in ka lura ka nemi ilmu, mu isasshen arzikinmu mu ga annabi ba da matsatsa ba. Wanda ke sha'awar ɓatacce, ka ga ya zama karkatacce, ba shi bauta ransa kwance, in zumunta hallaka ce ko ba da gamin bakin ciki ba. Duk musulmi ‘yan uwa ne, ɗai faɗar rabbil wara ne, wanda ko ya shawuci ne, gun zaman su guda da shi ne ko da ba gobe lahira ba. Me ake sha'awa ga arna, shan giya ko ɓata sunna, ko rashin samun katarta mai gida jari da kwana ba zai yi shirin shiga fashi ba ga mutum ne za shi yawo sai ya tai a shigen ɓarawo sai ya iske masu kiwo na biɗar sawun ɓarawo shin me kara ba su ba gudu ba har ya kami ya nemi sanda an ka sami wuƙa da adda gunsa ga shuni a sanda wakace ya san ci shaida in ba daraban ya sha bugu ba. Wakace danginsa ne shi, ko ya ce surkinsa ne shi, mai biyar arne ya so shi, lahira game za su tashi mashiginsu da shi ba a raba ba.